بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin mu ci gaba da karatu kamar yadda kowa ya ji jiya an janye yajin aiki an an zai a farashin menene ko da yake babu tabbas domin a kan casa'in da bakwai ba mamaki su rage ba mamaki a tsaya haka amma mai yawa saboda an jin yajin aiki su ce za su tsaya a kan haka ko kuma wanda suka ce su ba su yadda ba za su ci gaba da abin nan mai yawa bin ya girma su za su tarbi ba abin da nake son mutane su gane shi kamar yadda bahaushe ke fara ba a bari a kwashe daidai wallahi yadda annabi ya faɗa cikin tunu za ku yi ruwa haka ne da ka yadda da kar ka yadda duk ɗaya ka rage na kar na riga na faɗa muku abin da na yi rantsuwa ne ba zan taɓa yin kafara a kai ba ba kuma haka kawai ne na yi rantsuwa a kai ba saboda hadisan annabi kamar yadda na ambata na ce zamanin jin daɗin da aka yi a zamanin shagari ba zai dawo ba to haka za a yi karawa wanda yake karanta hadisan annabi ya san wannan amma ba mamaki wani lokacin aka zo bayan shekara da ko wani abu ko da yake wannan hadisi ya tabbata ne cikin abin da ya shafi addini idan addini yana lalacewa yana lalacewa manzon Allah ya ce bayan shekara ɗari Allah tabaraka wa ta'ala yakan tayar da wanda zai jaddada addini bayan shekaru ɗari ɗari to da wannan malamai sukan kwatanta sukan ce ko da mutane sun yi kamar shekara ɗaya suna kan wahala to ba mamaki a samu wani shugaba wanda zai zo ya dan sassauta musu kafin wani kuma ya karba ya sake garzaza musu ya shiga da yi amma me ya rage mana kullum abin da ake so mu gane shine kowa ya kokari ya gyara kansa yadda zai samu ya shiga da imani amma wai karka ɗauka yanzu komai zai dawo normal ko abin nan ina kana ba da kanka lokaci ne ka yi kokari ka kinsa kanka ka kinsa ainihin waɗanda suke karkashinka wannan shi ya sa na yawan zuwa kuma na ce ba zan yi kafara ba kuma in Allah ya ce ba zan yi kafara a kan wannan ba domin saboda me saboda ba haka kawai na faɗi ba kuma hadisi guda ɗaya ma aka karanta akwai hadisi fa da yawa wanda manzo Allah ya faɗa akan irin waɗannan cikin jini ma wannan shugabanci da kake gani shugabanci ne wanda yake ba na Allah ba shugabanci ne na me zan samu me zan mamaya kuma mafiya yawa in ka duba za ga waɗansu ma da suke fata ba amfana suke da abin da suka fata ba sai dai mutum ya ci tara ma kawai yana jefa yan uwanka kuma cikin wahala saboda haka idan mutum zai yi kokari ya kinsa abin da zai kinsa yanzu an zuwa abin nan nasa casa'in da bakwai mai yiwuwa maka daɗa matsa musu ko menene su dawo ko saba'in ko tamanin amma zai yi wahala a ce su dawo ga cin da biyar kuma daga nan ya rinka zaurawa kenan sai dai mu yi addu'a don addu'a ne kawai zai kwaci mutum kamar yadda na faɗa bayan ka yi addu'a sai ka bi Allah don kai ka je ka tadda lahirin ka da kyau idan wani ya ɓata lahirin ka kai ka je ka tadda lahirin ka da kyau tun da dama abin da akan abin da suka gino a kai da kasashen duniya da akan abin da aka gino a kai shine kullum kare yake ba ba koma baya ce ba to bayan an yi watanni ko uku ko shida Allah ya kawace ba wai fata nake yi ba ko shekara daya sai ka ji kuma sun dan sake tura shi mai yiwa a sake rigima a zo a dan daidaita dai ba akan tsohon farashi ba in an je gaba ma bayan wasu shekaru ko wasu watanni su sake tura haka za a yi dai Allah ta baraka wa ta'ala ya sauke saboda haka shine muke da jaddada ba addu'a da muke gani wallahi tana da muhimmanci wanda yace addu'a ba ta da muhimmanci shi sai ya bari wanda ya san muhimmanci da ya ci gaba da yi Allah ya sauke mana Allah ya sauke a ci gaba da karatunmu na wannan littafi littafin ahbari مختصر الأخضري لشيخ العلامة عبد الرحمن الأخضري لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى idan ba manta ba jiya mun yi magana akan hadasi wa wato karamin kari da babban kari ko da yake ba shi ne aka yi bayanin sa dalla dalla ba an yi bayanin akwai hadafi akwai kabafi akwai hadafi akwai kabafi bi ma'ana akwai kari akwai kuma ainihin najasa ko kuma kazanta yadda aka yi umarni wa mutum ya gutar da waɗannan abubuwa a cikin ayyukansa na yau da kullum bayan mun kammala magana akan wannan sai kuma babi na gaba wanda muka yi magana akan idan najasa ta taɓa tufafin mutum ga yadda zai yi a darasin mu ne faslun fara'idul wudu farillan alwala farillan alwala mala yake sabbin guda bakwai ne mala ya fara mana da alola saboda alola in ka dauki alola ka dauki taimama ka dauki wanka alola ita ce gaban farko ba za ka yi taimama ba sai idan ka rasa ruwan alola ba za ka yi taimama ba sai idan ka rasa ruwan wanka ko kuma akwai wata lalura shi yasa malam ya fara da alola mutumin da yake yana zaune haka kawai aka yi kiran sallah ko lokacin sallah yayi ko zai yi sallar nafila haka kawai ba zai je yi sallar nafila ba sai idan yayi alula saboda haka lokacin da baka da alula to kana cikin kare sai idan ka yi alula to na sannan ka kuɓuta daga wannan kai sai ka samu daman yin sallah ko karatun qur'ani kamar yadda malam zai kawo mana ko kuma wani aikin ibada ina ba da an gani to a nan da yake farilan alula guda bakwai ne mafiya yawan malamai sun tsaya a kan haka wasu kuma sukan haɗa abubuwa guda biyu sai su haɗa gina karkashin abu guda ɗaya suka ce babban dalili na farilan alula guda bakwai ne suka ce ayan da take cikin suratul ma'ida ayan da Allah ke cewa ayyuhal allazina amanu idza kuntum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi har zuwa karshen aya ko da yake ayan aka yi dalla dalla ta ambaci abubuwa guda shida ne ko guda bakwai ko guda shida kai amma a dunkule ta ambaci abubuwa guda hudu ne ina fata an gani to amma abu na bakwai din da ba ambata ba hadisi karar shi ya tabbatar da haka kuma saboda karfin hadisin da abin da annabi ya yi umarni a cikin hadisin shi yasa aka sanya shi a cikin layin fasle kamar yadda zamu gani فرائض الوضوء سبع فلن الولاء guda bakwai na farko aniyya kullu niyya to malamai da yawa sun ce cikin wannan aya Allah tabaraka ta'ala bai ambaci niyya ba manzo Allah ne ya ambaci niyya cikin hadisi ya ce inna mal a'malu bin niyyat wa inna ma likulli imrin ma nawa to amma kuma ta wani nazari in ka duba ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati ya ku wadanda kai imani idan kun tashi za ku yi sallah idza kuntum ila salati idan kun tashi za ku yi sallah kaza akwai kudurin niyya ciki akwai kudurin niyya ciki shi yasa babu sallan da Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi ba tare da alwala ba to kun da koyar kasance babu sallan da Allah zai karbi ba tare da alwala ba to dole lokacin da ka tashi za ka yi alwala din nan ka kudurta niyya a cikin zuciyarka niyya da zuciya ake ba sai ka faɗa da baki cewa na yi niyyar farilan alwala eh ko na yi niyyar alwala kai tsaye wata niyya yake faɗa ne a da nawaitu fara'idan wudu'i to yanka ce nawaitu fara'idan wudu'i to yaya sunan wudu'i shi kuma ba yaya mustahabbatul wudu'i ko kuma ta ina za su shiga eh in ka ce nawaitul wudu'a na yi niyyar alwala ina jin ma ba haka ke ba ba eh yawa nawaitu fara'idal wudu'i na yi niyyar farillan alwala to ina sunnoni ina musahabbai ya sa malamai suka ce niyya ba furta ta ake yi ba inda ake furta niyya shine lokacin aikin haji lokacin aikin haji ko aikin kumura shine lokacin da ka zo kai sallar nafila ta hawa abin hawan ka daidaita za ka je na waitu hajjan wa umra ko na waitu umra ko na waitu hajjan wannan za ka faɗa a fili kamar yadda manzon Allah ya kama amma duk sauran ayyukan ibada ka kudurta a cikin zuciyarka cewa za ka yi alwala saboda za ka yi sallah idan aka zo aka yi sallan farilla ka yi niyyan za ka yi alwala saboda lokacin sallan azhar yayi sai ka je ka yi sallan azhar bayan ka yi da sallar azhar sai ka ga ya kamata ka tashi kai sallar nafila za ka iya yi ko sai ka koma ka sake alwala eh mutum zai yi ko sai ya koma ya sake alwala zai iya yi to idan na yi alwala na yi sallar nafila bayan na yi sallar nafila ana ta tafiya alwalan ba ta warware ba sai lokacin sallar farilla ya yi na zo na shigo masallaci zai iya yin sallah da wannan alwalan zai iya sallar farilla da wannan alwala ko ba zai iya sallar farilla da wannan alwala ba zai iya babu bambanci almahim abin da nake so a fahimta shi ne akan yi alwala ne domin sallah yasa kar ka yi alwala da niyyar za ka yi sallan farilla kawai ko za ka yi sallan nafila kawai kuskure ko sallan gawa idan ka zo za ka yi alwala ka yi alwala kamar yadda manzon Allah ya karanta in ka zo ka yi sallan gawa daga baya kuma sallan farilla ta zo alwala ba ta warware ba yi sallan farillan ka ba wani bambanci saboda kai nama la amalu bin niyya wa innama li kulli imrin ma nawa kowane aiki yana da niyya kuma kowane mutum yana da irin niyyar da yayi a wajen niyya ke samun bambancin lada wani niyyar sa tana da karfi wani kuma niyyar sa tana da dan rauni wani shi ya san alwalan ciki da baya wani ko shi ya ga yana yin alwala ne kamar yadda ya ga mutane suna yi wani shi kuma abin da ya karanta littafin ahalari ne kawai sannan yake tafaka alwalan wani kuma ya karanta hadda risala kaga akwai bambanci su za ka ga alwalansu da bambanci saboda haka wanda ya fi kwatanta yadda manzon Allah ya yi wannan ya fi kowa lada. Fadilla ta farko kenan wa gasulul wajhi da wanke fiska mutum ya wanke fiskan sa tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fasilu wujuhakum wanke fiskokinku abinda alqur'ani ya faɗa kenan saboda haka akwai wanke fiska kaga kenan idan aka zo aka fara alwala za a fara da kulle niyya to amma akwai waɗansu abubuwan da za su zo kafin wanke fuska ko kuma suna layin sunnoni ko kuma musafai to amma abin da ya sa aka ambaci wanke fuska a nan tunda shine farilla daga cikin farillan da Allah tabaraka wa ta'ala ya fara ambatawa kamar yadda wasu malaman suka yi bayani mai yiwa dalilin da ya sa kenan waɗansu mutane suke ganin sai mutum ya zo wanke fuska zai kulle niyya to idan ka zo wanke fuska za ka kulla niyya su kuma sauran na bayan baka musu niyya ba to ya za a kare ke ya za aka ce da farkon alwala yake kulla niyya da farkon alwala yake kulla niyya wa ghaslul wajhi da wanke fuska wa ghaslul yadayi da wanke hannaye ilal mirfiqai zuwa kuiwan hannu fiska kamar yadda muka sani babu yadda za a yi mutum ya zo ya wanke iyakacin nan yanzu kamar ni yana da saje iyakan fiska ta shine nan kunne dama sun ce wata dai alwatat shine wannan dan wannan abu wata dul uzuri kenan suke kira wato kamar turken turken kunne saboda haka daga wannan turke zuwa wannan turke shine ainihin fadinsa tsawonsa kuma daga nan zuwa azzaka a shekenan kaga nan ma ba sai ka hada ba amma wasu suka ce domin saboda samun natsuwa wannan din nan ya kamata shi ciki ba za a tsaya a kewayen nan ba don ana amfani da wannan kashi ne don kai amfani da wannan kashi kaga haka kenan banda nan ka'a amma mutum ya hada da kasa tun da nan din in aka zo aka cire nan nan zai zauna kaga nan ba zai zauna ba saboda haɗuwa duka zai yi ya kamata a ce a haɗa shi duka a wanke duka iyakacin nan akwai mutumin da yake za ka ga gashinsa ya zo nan mutumin da gashinsa ya zo hotunsa to in ya tashi zai wanke duka kai ya mata domin saboda da gashi ya zo goshi ba shine na karar yadda Allah ya nuka shi ba sai dai kuma mutane ne kamar yadda yake wani gashin shi kuma ya zo nan nan din wato ya zo kusan tsakar kansa kaga nan babu gashi to idan ya tashi wanke fuska sai ya dauko daga tsakar kai a'a daga normal inda zaki ya saba fitowa wannan shine maganan mutum baya da gashi ko yana da gashi har abin nan aka ce wannan ba ruwanta da ainihin hankalin mutum ko karfin hankalinsa don wasu suna canfawa in ka ga mutum da gashi hannun sai ka ce duk yadda aka yi wannan wawa ko kuma ka zo mutum da nan jinsa ya tsuɗe ka ce kai wannan ya sha duniya akwai basira kwarai da gaske to ba haka bane halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wala tankihi in farraka Allah bainana agamman kifa wal wajhi laysa bi anbiya saboda ka ba wani bambanci halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to ina fata an fahimci bayani farkon fiska da karke da kuma ainihin iyakar wajen faɗi to haka ma hannu tun daga kan yatsu har zuwa gwiwan hannu wani idan ya je baya haɗawa da gwiwa amma ka haɗa da gwiwa shi gwiwan hannu tunda an ce da wanke hannaye tun daga kan yatsu ake nufi har yi zuwa gwiwan hannunka saboda haka sai ka haɗa da gwiwa wannan ka fita daga cikin duk wani sabanin da zaka je ka karar da shi nan gaba Allah ya samu dace wa gasul yadaini ila al-mirfaqayn da wanke hannaye zuwa gwiwan hannu wa masfur ra'si da kafan kai shi ma farilla ne saboda Allah tabaraka wata'ala yake wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku wa wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku din nan sai malamai suka tattauna saboda me saboda a cikin aya Allah subhanahu wata'ala yake wamsahu bi saboda zuwan wannan harafi idan da Allah ya ga dama zai ce wamsahu ru'usakum amma sai yake bi to da wannan ne malamai suka ce abin da ya fi in mutum zai shafi kansa ya shafa gaba daya mutum ya shafi kansa duka ya fara daga nan ya kawo nan amma akwai hadisin da ya gwada cewa in za ka ɗauko da rake ya ma ka zo goshi daidai ne sai dai in ka ɗauko da rake ya ka zo goshi to ka ga wajen mayarwa zai koma haka kenan in ba za ka ɗauko da rake kuma ka yi haka ba kuma ya halatta mutum ya bi tsawon gashinsa yasa a littattafai na larabawa wanda su suka fi abin nan za ga ana ana magana cewa mutum zai iya jin tsawon gashin sa menene tsawon gashin mutum yana da gashi da yawa kwance ta nan ko yana kwance ta nan ko ta baya sai ya je kamar da ya je tsakiyar gashin sai ya shafi zuwa ka sai kwance da shi to amma kaga wanda ya je tsakiya ya shafi ya kwance da shi ya shafi wani bangare to da wannan ne aka ce kai ma tukururu wato gashin ka kamar nawa kai ma kana yi shafan wani bangare saboda ka zan yi shafa haka in dawo da shi kamar yadda yake akwai lokacin da manzo Allah ya shafa sai ya shafa aka rawa shi ne aka ce mutum ya daura rawani bai rufe kansa ba to idan ya shafi wani gashi to ana son ya hada da rawanin ya sake dawo da shi kamar yadda mata suke sa wani abu wanda yake tsaure musu kai idan mace ta sa abin da yake daure mata kai yana da wahalar fita sai ita ma an ba ta dama ta shafi wani gashi sannan ta hada da sauran abin sannan kuma an sake samun nasofi wanda malamai suka yi maganar cewa shafa ana iya yi ko da a kan rawanin ma gaba ɗaya mutum ya tsaura rawani saboda tsabar sanyi misali ka daure kanka ta mau kai ba ka ka cire to an ba ka dama ka zo shafan kai ka shafi rawanin ka dawo shi shine ma'anan wamsa ko bi rukuti kun ina fatan an fahimta to wannan shine bayanin da malamai suka yi wa ghaslu rijlaini da wanke kafafuwa ila al-ka'baini zuwa idon kafa al-ka'ab shine idon kafa kowa ya ga san idon kafa eh wato ma'ana kenan dalili kuma saboda Allah tabaraka wa ta'ala da yake wamsahu bi rukuti sai yace wa arjulakum sai ya zo da fataha a wajen masu nahawu da sai ake wa arjulikum in kace wa arjulikum to yadda aka shafi kai za a shafi kafa kenan sai aka ce akwai kira'an da ake karantawa wa arjulikum kuma kira'an ta yi zanta sai dai an baka dama ka yi shafa ne idan ka sa hufi a musulunci ya halatta kai shafa in ka sa hufi ko kuma akwai lalura a kafa in akwai ciwo ba zai yi wa wanke ba to kana iya shafa amma yanzu haka kawai saboda wai tsabar sanyi zan yi alwala da nazo kawai sai ce kai tunda Allah ke wanda hobe ruhuke kun ai akwai wa abdul kun qira'a to bari ka ci kafa na ba haka bane addini ba ra'ayi bane ke sa Ali bin Abi Talib yake cewa law kana dinu bi ra'ayi da addini ra'ayi ne la kana maku asfal al-khufi aula la kana asfal al-khufi aula bil maqi min a'la yace da maka zo shafan kofi sai ya shafi kafa sai mutum ya shafi kafa na baka maimakon sama ko sana ka'idar hutu idan mutum ya sa hutu idan ya zo shafa sama ake shafa kaga sauƙin musulunci ba wai za ka yi yadda za ka yi alwala ba ne in kai haka ba daidai ba ne sama kawai za ka shafa haka shi ne aziz bin abi talib ya ce kai amma da addini ra'ayi ne da an aka ce mutum ya shafi kafa in ya zo nan bai shafa ya ce to ba ra'ayi ba ne nan ake shafa ya sa malamai suke ce da kofi da jaura da safa hukuncin su ɗaya ne mu sanyin mu da sauki amma akwai wani baya jin saukin sanyin don ka san saukin wani tsananin wani akwai kasashen da in ka je wato ba za ka taɓa yadda ko inan kai fito waje ba in mutum ya sa safa sai ya kwana uku da safa to ba a ka'idar musulunci idan kana zaune a gida ka sa safa ko ka sa kuffi ko ka sa jaurab za ka yi shafa ne na ainihin 24 hours 24 hours salloli guda nawa kenan guda biyar to bayan 24 hours ya wuce ko dai ka dumama ruwa ka san yadda za ka yi dai dole ka kira safa in za ka yi alwala ruwa ya taba kafa in ya so daga nan kuma sai ka sake sake ka sake wani 24 hours mutumin da yake halin tafiya shine aka ba shi dama matafiyi shi ka ake kwana uku in ka dama karka kira safa amma yana jin kwana uku baka ci da safa ba kafan ka zai waki in baka saba ba amma da inda za ka kwana uku baka ci da safan ba to wannan babu laifi bayan kwana uku kuma sai ka cire ka yi alwalan da zai sha ruwa zai taɓa kafa ina fata mun fahimta والمهم shine wa gasal rijlaini wanke kafafin nan ila al-ka'bayn zuwa idan kafafarin lafi sai wa wa galku abinda ake nufi da galku shine cuccuɗawa mu haka muke fasarawa da da hausa an ce inda aka samo adgalku a cikin aya da Allah ke fagsilu wujuhakum mutumin da ya zo yin alola da ya ɗauki ruwa kawai sai ya zuba a fuska ya yi wani shi kuma da ya zo da ya ɗebi ruwa sai ya zuba a fuskarsa sai ya murkusa wanne ne ya daidai wanda ya zuba ya murkusa to murkusa wannan shi ake kiransa asgal shi yasa ga mazhabar malikiya asgal kudin nan falillahi amma wasu malamai suka ce idan akwai lalura to ana iya samun sassauci akwai ciwo amma za ka iya zuba ruwa don ka ɗiba sai ka zuba ruwa din akan gaban sai ka bari haka ba tare da ka murkusa ba kamar mutumin da aka yi accident ne idan aka zo za a yi masa wankan janaza wani in aka zuba ruwa a jikinsa ba zai yi wa mun kusa ba balle har a samu kuma gariya ko a ce za a sa wani abu makamancin wannan saboda haka sai dai kawai a fara ruwan idan akwai jini ko wani abu ya a wanke jinin ba tare da an sa komai ba kuma a yi masa wankan janaza haka kaga lalura ita ta hanyar kai wannan Allah ya samu cika da imani saboda haka abin da ake nufi da addalku shine in ka zo alola to ka cuta ko da ko babu datti a jikinka idan babu datti a jikinka ma da sauki to balle kuma mutumin da yake aikin menene abin da yake akwai datti kaga wannan ya kamata ya yi amfani ma da alwala da zama maka hanya ta yin tsafta yana yin tsafta akai akai sai wal qawlu wal qawlu ana fasarawa da hanzarta wasu malamai kuma sukan sa wal muwala maimakon alfawru sai su ce jerantawa to wani irin jerantawa ake nufi ko wace irin hanzartawa ake nufi abinda ake nufi shine in ka fara alola kar ka tsaya akwai mutumin da zai zo yana alola an zo masa da tashi ko da wani bayani sai ya dakata yana sauraron tashi to ba a son wannan in dai har ka dakata gaba ta bushe to ko babu alola sai ka sake daga farko don ka karya farilla wani shirki nufi da alfawr wal muwalat amma idan da za ka dan dakata a ce ai kaza ne sai ka dan tsaya kana dan abin nan ko kuma ana tashi ana tafi ai kaza ne kaza ne ka zo ka ci gaba da lola to wannan ba da yi sai dai ba haka ake so ba abin da ake so in ka fara alola kai ta tafi ba tare da wani abu ya dakata da kai ba waɗannan su ne farillai guda bakwai kuma kamar yadda na ambata muku da dama daga cikin malamai sun ce lallai waɗannan farillai guda bakwai suna da dalilansu sai wasu na nufu sunnonin alola to nan ma za ku iya cewa guda bakwai ne ko guda takwas sai dai waɗansu suna ragewa kamar yadda bayani zai zo akwai dalilin da yasa suke ragewa sunnonin alwala a cikin wannan littafi na ahlari guda bakwai ne na farko akwai gasulul yadaini ila alqa'i wanke hannu zuwa wuyan hannu sannan kuwa za a yi ne inda shuru'i yayin fara alwala dalili kuwa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ɗayan ku zai yi alwala ko zai yi wanka kada ya tsuntuma hannunsa a cikin ruwa sun bai san ina hannunsa ya kwana ba musamman da daddare ko baka san menene ka tattaba ba ka yi hannu da mutane ko kuma da daddare wani idan yana abin nan hannunsa zai shiga ko ina wani hannunsa zai shiga cikin wandonsa wani hannunsa zai je ya abin nan ya sa a bakinsa ko saboda ba majinin menene yake fata abin nan yawon barci ka je kana yi kana jarewa wani kuma hannunsa yana da gida ya gefe yanke ko zai zo ya gwagwaye hannu ko ya shishana to an ka je ka debo ruwan alola ko ruwan wanka irin wanda ake sa a buɗaɗɗen abu ka tsuntsuma hannunka a ciki to ai kayi rashin tsafta to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake mutum ya wanke hannunsa kafin ya tsuntsuma hannun ta cikin abin alola ina fata mun gane to saboda manzo Allah yana karantar da mu bayan aikin addini kuma yana karantar da mu tsafta ko wanda ya fito yanzu kai hannu da wannan kai hannu da wannan wani kayi hannu da shi to sai da ya gama murkusa majinan su sannan ya hannu da kai ko ba ka bane to in majinan na ya dan wannan abun nan kai kuma da ka je za ka yi alola a buɗaɗɗen abu kawai da ka kundu ma hannunka shi kenan ko famfo ne da ka buɗe kawai kana da ruwan sai ka kai bakin ka kaga idan akwai abin da suke kira bacteria akwai wasu kwayoyi kira abin nan kwayoyin cututtuka dole zai shige ka to amma saboda manzon Allah ya ambaci dalili sai aka sa wannan a cikin sunna kun ga bai fito cikin farilla ba waɗanda suka fito cikin farilla abinda Allah ya ambata cikin Qur'ani abinda manzon Allah ya ambata mana cikin hadisi kuma sai suka zo alayin sunoni da kuma na sahabbai wal madamada da kurkuran baki wal istiqaqu da shekaruwa wal istinsaru da fashewa wasu malamai sun ɗauka abu guda ɗaya ne amma wasu a lissafin su sun ce guda uku ne kurkuren baki ya ba idan ka nemo ruwa ka kurkure bakinka sai ka zubar shi sa ba an bace zubarwa ba saboda me saboda zai yi wahala ka zo a lura ka kurkure baki ka haɗe ruwa to ba sai an ce ka zubar ba amma wani zai yi shekarwa a hanci mai sheka da yawa ba sai ya ki bacewa yana son kawai daman hancinsa ya bushe yana son ya san jijjika yasa aka ce shekawa matsayinsa daban hacewa matsayinsa daban a nan ga shi Allah ya jera mana su guda uku in ka ga dama za ka iya ce daga ɗaya har uku idan ka ga dama kuma ka ɗauki fassara maɗauki malamai za ka iya cewa guda ɗaya shi yasa za ku lura da idan kun lura da bayanan waɗansu malamai suka ce lokacin da mutum ya zo wanke fiska to fiska ta haɗa da hanci da baki shi yasa in suka zo suna bayanin farillan alwala guda bakwai ne suka ce da wanke fiska za su ce da kurkuren baki da shekarwa a hanci da face ba sun gama da shi kenan sun gama da shi kenan saboda su a wajen su matsayin su ɗaya ne shi yasa a wani littafi za ku ga da shekarwa a hanci da facewa da kurkuren baki farilla ne farilla ne kuma sun ce tun da annabi ya fara a cikin alwalarsa maza Allah bai taɓa yin alwala ba tare da shekaruwa hanci da facewa da kukuran baki ba. To amma a nan sai malam ya ware mana domin saboda me? Domin saboda lokacin da zaka zo ka wanke fuskanka zaka wanke fuskanka shi hukuncinsa kamar mai cin gashin kansa ne. Kaga da bambanci da lokacin da zaka zo ka furkuwar baki ka shekaruwa hanci ka face. To almuhim a ran yana daga cikin sunanin alwala kurkuren baki da shekarwa a hanci da fashewa kuma idan mutum ba azumi yake yi ba ana son ya shekarwa sosai sannan ya fashe in yana azumi manzon Allah ya ce sai ya sassauta daga saboda kada ruwa ya wuce don mutum ya je shekawa kuma da ya sheka sai ruwa ya wuce yana azumi ba azumin zai kari saboda kuskure ko saboda kuskure na'am wa raddu masir ra'si da mai so da kafan kai ko mata ina ne kafara ko ta goshi ko ta keya in dai ka shafa to ka sake mayar da shafan kai da mustahabi ne wannan sunna ce daga cikin sunnoni kamar yadda malam ya kawo sa'annan na gaba za mu ce na shida wa masu al'udunai da shafan kunnuwa guda biyu ya yake shafan kunnuwa wannan yatsa tana cikin kunne wannan yatsa tana baya wannan haka aka ga annabi yana yi hakan nan da ka gani ka rike to haka ake so kai babu yadda za a yi wannan ta shiga ciki ba yadda za a yi wannan kuma ta fito waje sai dai kawai ta shafi nan ka yi haka shi kenan wannan ma aka ce ba sai ka hada da shi ba domin shi alwatar ne lokacin da ka zo wanke fuska wannan zai samu ruwa lokacin da ka sa wannan yatsa a ciki cikin wannan shi kuma zai samu ruwa abin da nake nufi wannan ina fata mun gani to anan mala ya kawo mana shafan kunne a matsayin sunna amma a wajen waɗansu malamai shafan kunne fa billahi suka ce dalilin da yasa suka ce shafan kunne farilla ne saboda manzon Allah ya ce al-uduna ne min ar-ra'as kuma da aka binciki hadisin aka samu ingantacce ne ya ce kunnuwa guda biyu suna daga cikin kai ya sa da wani in yayi shafa ya dawo sai yayi haka ba sai ya sake jaddada ruwa ba sai ya hada su waje guda saboda me saboda ya dauki da kunne da kai hukuncin su daya to saboda an ga manzo Allah yayi alwala ba sosai ba so biyu ba abin da yake nan amma a nan malam ya ware mana cewa kunne sunna ne wasu kuma sukan ce kunne shafin kunne farilla ne ina bayanin wannan ne saboda in ka je gaba ka ji wani bayani kada ya zama maka babu wannan ke wa tajdidul ma'ila kuma da sabunta ruwa gare su shafan kai da shafan kunnuwa idan ka ware su in ka shafi kai sai ka sake yadda da ruwa sai ka shafi kunne amma fasarar da muka yi ta farko za ka iya shafan kai da sauran ruwan da ka shafi kunne to wani abin da kai na saba jin wani yana bayanin cewa wata jididul ma'ir wa kuma ka sabunta ruwa din nan kuskure in ka shafi kai sai dai kawai ka shafi kunne ba tare da ka jaddada ba to wani lokaci kamar mu almajirai problem din da yake samu kenan karambani akan yanke hukunci ba tare da an karanta ba wannan mutum ya koma cikin muwafa ta imam malik zai samu abdullahi dan kuma allah shi kare ya da shi shi sau da dama idan ya zo ya shafi kansa sai ya kan sake sabunta ruwa sai ya shafi kullansa dalilin da ya sa makabar malikiya suka ware sabunta ruwa a matsayin sunna saboda Abdullahi dan Umar kuwa ka san babban sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasa kullum muke cewa ko da mun yanke hukunci akan wani abu mun ce iyakacin sa kenan daga baya ka gano akwai wani dalili ko ka gano akwai kuskure da irin wannan dole ne ka sanar da mu saboda mu gyara mu ma idan babu girman kai a tattare da mu dole ne mu zo mu gyara in ko ba haka ba sai a halaka gaba daya ina ba ta an gani to amma dole ne mu rage karambani ka ce ai abu kaza kazan nan kyan kenan alhali abu wadansu littafai da yawa wanda mutum bai karanta ba Allah ta baraka ta Allah ya taimake mu kuma inda zaka ce kyan kenan to ka tabbatar in aka kai ka bango za ka ɗauko littafin da yake kyan kaga in za a kama da laifi ba kai za a kama ka da laifi ba sai dai a kama da littafin da laifi wannan ita ce hujja wata jididul ma'ila kuma sabunta ruwa ga shafan kunne wannan aiki ne wanda abdullahi dan kuma Allah shi kare yadda da shi yake yawan yi kamar yadda ya zo cikin muhammad yasa anan ma lairi ya saba shi cikin sunnoni wa tartibu bainal fara'id sai kuma jerantawa a tsakanin farillai dama idan mutum ya zo ya fara alola ya kulla niyya niyya ita ce farko yana cikin tafiya a cikin farillai akwai wanke fuska bayan wanke fuska akwai wanke hannaye zuwa gwiwan hannu bayan wannan akwai shafan kai bayan an yi shafan kai sai wanke kafa to sai mutum ya zo saboda kuskure da ya zo ya kulla niyya yana cikin yi sai ya wanke hannayensa sai ya zo ya wanke fuska wannan ya jirkita ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka inda kuskure ne ko da jahilci ne alolan da ya a baya irin wannan ba zai sake maimaita alolan ba bi ma'ana sallolin da ya a cikin baya ba sai ya sake su ba amma kuma da ya zo da gangan tun da ya ji an ce wata tartibu bainal fara'i ya ce oh tun da jeran ta farillin ba dole ba ne kawai daga zuwan sa sai ya wanke ya wanke hannun sa zuwa zira'in sa sannan sai ya wanke fuska sannan sai ya wanke kafa sai ya zo ya shafa kai da wani lalle saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya jera su domin ba rashin kunya bane ya kamata mutum ya jera su shi yasa addini akwai bambanci tsakanin mutum bai sani ba yana neman sani da mutumin da ya kuskure ko ya manta da kuma dan ganganci dan ganganci an dauke shi rashin kunya ne kawai yasa ko a ji annama ma wutan su daban ne masu ganganci amma kaga kuskure da mantuwa sai aka yi mana rangwado sannan da jahilcin da mutum yake neman ilimi ilimin sa bai kai wajen ba shi ma akwai rangwame akwai bambanci tsakanin wanda shi ya zauna kuma ba ruwansa shi jahili ne kuma la yadri bi annahu la yadri jahili ne kuma baya neman ilimi wannan hatsari ne Allah ya sauke والترتيب بين الفرائض waɗannan sunnoni sun kare idan ka ga dama za ka iya ce guda shida ko guda bakwai ko guda takwas amma ka ɗauki kowace gafa zai baka sunnonin da mai ahalari an bata guda takwas na farko wanke hannaye zuwa wuyan hannu na biyu kurkuren baki na uku shekaru a hanci na hudu fashewa na biyar mayar da shafan kai ko mai da shafan kai na shida shafan kunnuwa na bakwai sabunta ruwa ruwan da ka shafi kanka da shi ba da shi za ka shafi kunnuwanka da shi ba sannan na takwas jeran da farillai to sai ya karin bayani cewa man nafiya fardan min a'dha'ihi duk mutumin da ya manta farilla daga cikin gaɓuɓɓansa saboda mantuwa ko wani abu da ka wanke jira'in ka guda ɗaya sai baka wanke guda ɗaya ba to fa in tazakkara ko bil qurbi fa ala huwa ma ba'dahu idan ka tuna a kusa to sai ka dawo ka wanke farilla in farilla ba wasa da ita a cikin alula sai ka dawo idan ka wanke sai kuma ka ruwa ka ci gaba ina ba ta gani domin idan mutum ya zo ya zo dab da zai wanke kafa sai ya tuna shi zira'in sa guda ɗaya ya wanke idan ka koma ka wanke zira'i ɗin sai ka sake shafan kai ka sake dawowa da shi ka sha dukun ne ka zo ka sake wanke kafa ko kuma ka fara wanke kafa wannan farilla kenan saboda rashin sa ta inda ya dace din nan to ya san ya allulan ka ta yanke kuma da don ba daga can ka je ka dauko ka sake biyo nowa ba to za ka samu matsala Allah ya taimake mu wa in bala in abin yayi tsawo har ka je kayi sallah ka idar da sallah ka shiga cikin hidimomin ka sai ka gane ake akwai farillan da baka yi ta ba to fa'ala wahdahu a lokacin kana son ka tsira da alwalanka tunda bata warware ba to sai maza maza ka je ka aikata wannan tare da kullami ne wa adama sallah qablahu sannan kuma ka sake maimaita sallan da kai tunda an samu matsala amma in ka je wannan abin kai za ka kun da niyya sai kai wa in ka raka sunnata to amma in sunna ce fa daga cikin sunnonin da muka ambata fa alaha wala yuridu salata sai ya je ya aikata ta ba zai sake mai ta sallah ba domin saboda sunna ba ta da karfin farilla to inda ta samu sauki kenan wa man nasiya lum'a ta wanda ya manta lum'a ba me yake nufi da lum'a shi da mutum ya je wankewa sai ya bada kira kaman kobo ba tare da ya wanke ba saboda tsawon sauri kuma hakan yakan faru idan mutum bai cuccuɗa ba in dai zuba ruwa kawai za ka yi to akwai inda kawai abin nan gomba zai taɓa ba tsallake shi zai yi to duk wanda ya manta lum'a ga salaha wa ala abiniya idan ya kammala alwala zai iya wanke ta ita kaɗan ta tare da niyya wajen sallah qabla zalika a ada kuma idan ya yi sallah kafin wannan ya sake mai ta sallah to nan ne aka samu akwai wani hadisi na al-mustawri wannan hadisi wata rana manzo Allah ya ga wani ne yayi alwala sai ya ga lum'a inda bai wanke ba da yake ka je ka koma ka sake alola kuma ka sake sallah a ruwayin imam muslim babu maganar sake sallah amma annabi ya ce ka je ka koma ka sake alola da shi yasa akan wannan gaba kuma malamai sai suka yi ta tattaunawa sai suka ce ashe wannan ya gwada idan lum'a ce to saboda wannan hadisi tun da ya zo karara to kawai ya koma ya je sake alwala idan ya yi sallah kuma ya sake sallah wannan yana gwada mana cewa in za mu yi alwala mu sai mu yi takasan dan sun kar ma a je ana maganin dawowa ko a samu matsala da shi na'am wa yusalla qawla zalika ada wa man tazakkara al-madmada wanda ya tuna kurkuran baki wal istinka da ke kalwa ba da an shar'a fil wajhi bayan ya fara wanke fuska sai suna ashe bai kurkure bakin sa bai shi ruwa hanci ba to fala yarji ilayhima hatta yutimma wudu'a ba zai dawo ba sai ya cika alwalarsa saboda me saboda waɗannan sunnoni ne saboda sunnoni ne amma in ka ɗauke su a layin farillai ka ga kenan dole ka koma ina fata an gani wannan shi yake gwada mana cewa shi duk mutum ya bar sunna to ba zai dawo saboda ita ba daga baya sai yayi amma in farilla ce dole ka dawo in dai kana son ka gyara al'amuranka to sai kuma darasin mu na na gobe wani sati na mako mai zuwa musu habban alula insha Allah ta baraka ta'ala anan ya kamata mu tsaya inda ya kamata a ce za a iya bambanta ma eh ka bambanta tsakanin farillai da sunnoni akwai dan wahala amma mutum ya danna su zai iya gane manya-manyan farillai da manya-manyan sunnoni Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah kamar yaya eh waɗannan kuma kai kana maganan qur'ani yuna kenan yawwa eh mutumin da zai zo ya aiki da qur'ani na faɗa muku cewa duk mutumin da zai aiki da qur'ani to kai ka samu addinin sa ba cikakke bane inji da qur'ani ne kawai ba zai hada da hadisi ba